السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله alaikum salam wa rahmatullah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na al-muhajirun domin ci gaba da tafsiri cikin alkur'ani mai girma inda insha Allah tabaraka wa ta'ala ya zamu fara tafsirin sura a farkon suratu ali imran muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu yau muna juma'a 17 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara ta 2026 miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم طيب حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يتي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم wannan harufa guda uku abinda malamai suke cewa shine duk lokacin da aka kawo irinsu shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san me yake nufi da su Allahu la ilaha illa huwa Allah shine Allah wanda yake babu abin bautata bisa ga cancanta sai shi alhayyu shine rayayye wanda yake babu wata rigaye shi ba kuma ba za a samu lokacin da zai zama babu Allah ba alhayyu wanda yake wato cikakken mai rayuwa rayayye alƙayyum wanda yake tsaye wajen kula da rayuwar bayi gabaki daya nazzala alaikal kitab bil haqq shine wanda ya saukar da alqur'ani akanka da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani yana da gaskata abin da yazo na kafin sana daga littattafa mana shi ma irin abin da littattafan da suka zo kafin sa suke kira na kadaita Allah shi ma haka yake wa anzala at-taurata kuma ya saukar da at-taura wal injila da kuma injila min qablu kafin zuwa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin a saukar da al-Qur'ani hudan linnas wanda yake shiriya ne ga mutane wa anzala al-furqan at-taura injila duka waɗannan littattafa da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da kansu wato shiriya ne wa anzala al-furqana Allah tabaaraka wa ta'ala sabada mai rarrabewa tsakanin gaskiya da bata wato al-Qur'ani kenan innal ladhina kafaru bi ayati Allah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace lahum azabun shadidun waɗannan suna da azaba wacce take mai radadi wallahu azizun Allah shine mabuwayi sun taka wanda yake wato azabatar da wanda ya sa'a masa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi lalle Allah la yakhfa alaihi shay'un babu wani abu da yake koyuwa gare shi fil ardi akan ƙasa wala fis sama ko kuma a can sama ko a ƙasa ko a sama babu abu da yake koya koya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa allazi yusawwirukum fil arham shine wanda yake siffata ku a cikin mahaifa kaifa yasha'u irin yanda yake la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi al-azizul hakim wanda yake wato al-aziz mabwayi a cikin wannan hikima an rawaito daga alkalbi da kuma waninsa suke cewa wannan aya wato waɗannan ayoyi sun sauka ne wato sanadiyar waɗansu mutane da suka zo daga cikin nasara na jiran daga can na jiran suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kimanin su su 60 a cikinsu akwai mutum goma shan hudu waɗanda suke su ne wato shugabanni akwai kuma guda ɗaya wanda yake shi ne anishin jagora gaba ɗaya ana ce masa abdul masih da suka zo suka shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar da asar a jikinsu sun sanya tufafi na ainihin wato na ainihin na cika amma a gurin yahudawa da suka zo a cikinsu akwai haris bin ka'ab sai suke ce da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi sallah asar da suka shigo gurinsa sai suka tashi kai za su yi sallah su ma da suka tashi za su yi sallah sai wasu daga cikin sabbin za su musu magana za su hana su sai maza lashe kuɗi alisu a masallacin maza wani nasu nasu sai suka tashi za su yi sallah sai suka kalli wato gabar kuma tun da a madina ne kaga idan mutum ya kalli gabar kamar ya kalli baitul maqdis ne ma'ana sun kalli Filistin. maza lashe kuɗi alisu suka yi sallah bayan sun kammala sallarsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam da su sai ce ku musulunta sai suke cewa ai aslamna qablak tun kafin ka musulunta mun ka musulunta tuntun da mu musulmai mana tuntun mun mi kauya ga Allah tabaraka wa ta'ala sai manzon Allah shi a kariya kuke ba abinda ya hana ku ku musulunta sai dan kuna da'awar wato kuna da'awar cewa annabi isa dan Allah ne yake ga su waɗannan yahudawa afwan nasarawa wannan nasara ne jiran din yake ga waɗannan kristoci da suka zo daga can yankin najran yace ba komai sa ku musulunta ko ya hana ku musulunta ba sai dan kuna cewa annabi isa dan Allah ne kuma sai dan kuna bautar cross ne kuma sai dan kuna cin naman alade ne sai suke cewa ai idan annabi isa bai zama dan Allah ba to wane ne zai zama dan sabuwa in dai ba shine dan sabuwa suka ja da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin annabi isa alaihi salam sai yake ce da shi ba kuna cewa shi dan Allah bane suka ce lalle shi dan Allah ne sai yake cewa to ai in haka ne ai da yana yin kama da da ubansa cikin wasu abubuwa da yawa suka ce eh haka ne ya ce to amma ai kun san cewa alasun ta'alamuna anna rabbana qayyimun ala kulli shay ba kun san cewa ubangiji shine alqayyum akan wato tsayayye akan komai ba kamar yadda faɗa cikin wannan aya alhayyul qayyum kun san cewa Allah shine alqayyum akan kowace halitta shi yake kare halittu shi yake azurta bayi suka ce eh haka ne sai ce fa hal yamluku isa min zalika shay'a shin annabi isa yana mallakar haka yana iya bada arziki yana iya bada lafiya yana iya kiyaye bayi sai suka ce a'a sai sake cewa da su alassun ta'lamuna anna allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba kun san shi allah tabaaraka wa ta'ala ba abin da yake koyuwa gare shi a sama ko a ƙasa ba komai allah ya san me yake cikin sammai ya san me yake cikin ƙasai sai suka ce eh haka ne sai ya tambaye sai ce da su to kuna ganin annabi isa ya san komai da ke sammai komai da ke ƙasai suka ce a'a sai ce fa inna rabbana sawwara isa fi rahim kaifa sha ubangijinmu shine wanda ya siffata annabi isa alaihi salam a cikin mahaifiya wato mahaifiyarsa irin yadda ya so kuma ya ba shi abinci ya ci lokacin yana karami Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara annabi Isa ya ci abinci ya ci abinci ya sha abin sha kuma ya yi magana suka ce eh haka ne sai ke cewa to yaya ubangiji zai zamto kamar haka a ce yana ci yana sha gashi dai annabi Isa a fili kowa ya ga ya ci abinci kuma ya sha to yaya za a yi tunda shi ɗan Allah yana ɗaukar siffa wato ɗan mutum yakan ɗauki siffofin babansa na shi mutum to shi in daga sai in ɗan Allah ne to me yasa yake ci yake sha to anan ne kuma yace fasakatu sai suka yi shiru sai Allah tabaaraka wa ta'ala saukar da wannan aya cewa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa shi Allah babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi nazzala alaykal kitaba shine wanda ya saukar da alqur'ani akanka bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gaskata abin da yazo kafin sa daga littattafan a musulunci dole ne mutum ya da littattafan suka wuce kafin mazum alqur'ani idan mutum bai imani da waɗancan littattafa ba to imanin sa bai cika ba rukunan imani a musulunci shine mutum ya yarda da dukkanin littattafan da Allah ya sauka kaga wato musulunci shine gamewa ba annabin da musulmai ba su yadda da shi ba ba wanda ba su yadda da sakonsa ba in mutum bai yadda da wannan ba ma bai zamto mumini ba Allah tabaraka wa ta'ala yace shine wanda ya saukar da littafi gare ka da gaskiya yana kuma gaskata abin da yazo kafin sa na daga littattafa din sai yace wa anzala at-taurata wal injila min qabl Allah tabaraka wa ta'ala kuma saukar da at-taura da injila kafin saukar da al-qur'ani kafin zuwa manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu anan lau tabaraka wa ta'ala ce nazzala alayka alkitaba amma da wato maganar alqur'ani kenan amma da yazo maganar at-taura da injila sai ya ce wa anzala at-taurata wal injila amma qur'ani sai ya ce nazzala idan aka ce nazzala ana nufin abinda aka saukar shi tadrijiyan abinda aka saukar kadan kadan shi yake cewa wato nuzul amma inzal kuwa shine abinda aka saukar lokaci guda Allah tabaraka wa ta'ala ce nazzala alaykal kitab shine wanda ya saukar da alqur'ani akanka wannan cewa nazzala yana fa'idantar da cewa wato kadan kadan a larabci duk lokacin da aka ce nazzala ana nufin abin da aka saukar da shi daki daki daki daki duk lokacin da aka ce anzala ana nufin abin da aka saukar kacokan lokaci guda da attaura da injila kacokan aka saukar da su rana daya a lokaci guda cif din su haka amma alqur'ani tsawon shekaru 23 aka yi ana saukara ko 22 kamar da su malamai suke cewa shekaru ɗin tsawonsu 23 ne amma an sami tsawon lokacin da yake ba a yi wahayi ba sai suka irga waɗannan watannin waɗansu malaman suka cire suka ce shekaru 22 ne wancan inda aka samu fatara ɗin ya kai kimanin shekara guda alkur'ani an saukar da shi cikin shekaru 23 Allah ta baraka wa ta'ala sai ya ce wato nazzala na watan gani da Allah tabaraka wataala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga a can gurin ba nazzalan bane anzala ne to amma a can gurin me yake nufi abinda yake nufi wato shine saukarwa kacokan dukkanin alqur'ani an saukar da shi a daren lailatul qadri zuwa ga baitul izza gaba kacokan dinsa daga lawul mahfuz dukansa aka dauko aka sauke shi a sama ta daya kaga wannan sai Allah tabaraka wataala sai anzalna kamar da ya magana akan attaura da injila kalmar anzala bai ce nazala ba to amma daga can din daga baitul izza sama ta daya sai Allah bai mala'ika jibril umarnin ya dauki daga guri kaza zuwa kaza ya kai to nan gurin ake me nuzul to daga nan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ne nazala na fata an gane bambancin wancan da da da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hudan lin nas wato mai shiryewa da waɗannan littattafa shirya ne ga mutane wa an zalar furƙan ya kuma saukar da mai rarrabewa ma'ana alƙur'ani ya sake nana ta magana saukar da alƙur'ani saboda alƙur'ani shine mafificin dukkanin wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi dukkanin littattafan da ya sauka daga sama innal ladina kafaru bi ayati llahi lalle waɗanda suka kafirce wato suka kafirce ayoyin Allah lahum azabun shadidun suna da azabun mai radi wallahu azizun suntam Allah tabaraka wa ta'ala shine magwayi kuma shine wanda yake azabtar da duk wanda ya sa masa idan mutum yayi laifi Allah tabaraka wa ta'ala bai yafe masa ba to wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai intikamin sa ma'ana zai dauki mataki akan sa huwa allazi yusawwirukum fil arham Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake siffata ku cikin mahaifa kaifa yasha'u irin yanda yaso ko dai namiji ne ko mace ne ko fari ne ko baki ne ko yaya ne Allah tabaraka wa ta'ala dai shi yake siffata bayi a cikin mahaifa la ilaha illa huwa al-azizul hakim babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shine mabuwayi kuma shine mai hikima ya zo cikin sahih bukhari hadisin da aka rawaito daga zaid dan wahab yake cewa naji abdullah dan mas'ud yana fadan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna khalaq ahadukum yujma' fi batni ummihi 40 yawman nutfa halittar ɗayan ku fa ana hada ta ne lokacin kwana 40 a cikin mahaifiyarsa yana nutfa yana mani sa'annan sai a mai da shi ya zamto tsoka sa'annan sai a mai da shi ya zamto wata wato ya zamto jini daga nan sai a mai da shi ya zamto tsoka daga nan sun ma yi ba'atu yi ba'atu Allahu ilaihi malak sai Allah ya kuma su da mala'ika dan mala'ikan ya zo sai a umarci shi mala'ikan fa yi umar bi arba'i kalimat bi arba'i kalimat a umarci da mala'a umarci wato mala'ikan da waɗansu al'amura wasu kalmomi guda hudu ma'ana ayyukan da shi zai yi idan ya zo guda hudu Allah tabaraka wa ta'ala zai busa wannan wato da dake cikin mahaifa wannan bawan nan Allah rai sai a umarci mala'ikan ya rubuta arzikin bawan da aikinsa da kuma ajalinsa na kwarai ne ko sau'an haka ne duka mala'ika zai rubuta wannan zai mallaki kaza zai mallaki kaza zai mallaki kaza wannan duka daga Allah tabaraka wa ta'ala ne zai biyo mala'ikan umarni ya rubuta saboda haka idan ka ga mutum ya matsa sai ya mallaki wani abu ta hanyar haramun to wannan ganganci ne idan kaga ya mallaka to da yayi hakuri ba zai samu din tunda an riga rubuta tun yana cikin mahaifiyarsa cewa zai mallaki kaza sai dai malamai suke cewa tare da haka ana bukatar al-akhdh bil asbab kada mutum ya zauna kurin ya ce ai tunda an ce an rubuta wa kowa to ba bukatar ba bukatar neman ko ba bukatar aiki haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa an rubuta ɗan aljanna an rubuta ɗan wuta sai wani ce ya rasulullah in haka ne to lima amal idan lima al'amalu idan yaya in haka ne to me amfanin yin aiki sai mu zauna kawai sai manzon Allah ya ce a ku yi aiki fa kullum muyassirun lima khuliqa la kowa zaka ga an hore shi ga abin da aka halice shi domin sa idan kaga ka dage da aikin Allah ba kai yiwuwar kai an halice ka ne domin gidan aljanna in kaga ka dage da aikin sako akwai yiwuwar an halice ka ne domin gidan wuta Allah kare wani hadisi manzo Allah ke cewa kwana 40 mutum yana mutsufa kwana 40 yana jini kwana 40 yana tsoka daga nan yace sai a aiko mala'ika sai a busa masa rai daga nan kwana 40 arba'in su uku wata nawa kenan wata hudu kenan ko kwana 120 shine malamai suka yi fidda wani hukunci suka wani istinbabi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya halittar dan adam ta kasance a cikin mahaifa a waɗannan matakai to duk lokacin da aka samu wani mutum yayi laifi na zubar da wato cikin da ke cikin mahaifiya wato cikin mahaifa alhali wannan cikin ya kai kwana 40 40 sau uku din nan to fa ya kisan kai domin dade yake da ni ya kashe mutum tun daga shi manzon Allah ya ce kwana 40 na farko mani na biyu jini na uku a wato ya zanto wata gudan tsoka mana ya zama jikin gangan jiki yana yin 120 din nan sai a busa masa rai wato inda ya mutu 120 yanzu an busa masa rai saboda haka idan mutum ya kashe shi ya zubar da wannan ciki to fa ya kamar ya samu mutum ne a waje kashe shi duk ɗaya ne haka malamai suka ce to da idan hukunci za a masa za a masa hukuncin kisa ne idan za a masa hukuncin ya zubar da ciki wanda bai kai wannan lokaci ba suka ce ba hukuncin kisa ba tunda a lokacin ba a busa masa rai da mata an gani kuma ko da kuma wato uwa ce ta yi sanadiyar haka ɗan ita da kanta shi sa malamai kullum suke jan hankali cewa lalle iyaye mata da suke ɗauke da ciki to su ba hankali duk abin da ta san zai iya sabbaba wannan cikin ya zube to ta ba hankali dan in ta zuba ita ma ta yi laifi mana in ta sabbaba wani abu wanda take ganin kamar ita ba da manufa ta yi ba amma hakan yana iya sabbabawa to ta yi kisa na kuskure ita ma za akwai laifin kisan kai a kanta Allah tabaraka wa ta'ala yace shine wato mabuwayi kuma shine wanda yake mai hikima na'am
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
حياك الله الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب shine dai wanda ya saukar da littafi gare ka minhu ayatun muhkamatu wana ya saukar da alqur'ani a cikin alqur'anin akwai waɗansu ayoyi wanda suke muhkamatun waɗanda suke wato masu hukunci hunna ummul kitab waɗannan kuma su suka fi yawa wa ukharu mutashabihatun waɗansu kuma suna kamanceceniya da juna Allah tabaraka wa ta'ala ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata zuwa ga san zuciya fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bibitar abin da ya kamanceceniya na alqur'ani ibtiga fitna saboda neman su yi shirka da Allah wabtiga a tawili kuma saboda neman wato suna neman tawili suna neman ce suna neman fasararsa ne wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin cikakken tawilin wato wanda ya zama mutashabih din na Qur'ani sai dai Allah tabaraka wa ta'ala warasikuna fil ilmi su ko wanda suke matabbata cikin wato ilimi wanda suke kokarin bincike na gaskiya yaquluna suna cewa ne amanna bihi mun yi imani da shi wanda yake muhkamatun din ko mun yi imani da shi wanda yake mutashabihat kullum min inda rabbina suna cewa dukkanin bangarorin biyu muhkamatul qur'an da kuma mutashabihatul qur'an daga gurin ubangijin mu yake akan wannan su wanda suke madawama cikin ima wato cikin ilimi wannan shine aqidarsu ita ce manufarsu wama yadhakkaru illa ulul albab ba kowa ne yake ɗaukar wa'azi ba ba kowa suke wa'azantuwa ba sai dai ulul albab ma abuta hankula Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun Allah shine wanda ya saukar da littafi a gare ka alqur'ani kenan a cikin alqur'anin ayatun muhkamatun akwai ayoyin da suke muhkamat wadanne ne ayoyin muhkamat sune waɗanda suke suna nan ba a shafe su ba kuma ma'anarsu a fili suke a ce wannan su ne makamat ba nasihat bakin ba mansukat bakin hunna umul kitab Allah tabaraka wataala ce su waɗannan ayoyin da suke mukammat su ne ma wato umul kitab su ne asalin ma alqur'ani domin aka ce um ana nufin uwa uwa kuma ana nufin asali to ana nufin shine asalin ma abin da qur'ani yake dauke da shi shine yawancin ayoyinsa a fili suke a bayyane kamar yadda magabata suka bayyana kamar yadda manzo Allah ya bayyana kamar yadda magabata suka suka bayyana ma'anar yawanci wannan a fili ne tsirari ne daga ciki ba a ba kowa ya gane fahimtar su ba ko waɗanda suke irin wato huruful muqatta wanda suke zuwa farkon waɗansu surori kamar na wannan sura ɗin alif lam mim kace irin waɗannan ba sa cikin muhkamatin saboda ba a gane me ake nufi da alif lam mim ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ukharu waɗansu kuma ukharu din jam'in kalmar ukhra ne amma kace ukhra tare da alif maqsur ana nufin wata to ukharu jam'in sa ne sai a goge wancan alifin wancan yayin din ma'ana alifin maqsur sai a goge shi wa ukharu mutashabihatun waɗansu kuma mutashabihat ne a cikin alqur'ani mai girma wasu ke cewa mutashabihat su ne wato waɗanda ba a gane haƙiƙanin mai tsaye wasu suka ce mutashabihat waɗanda suka goge hukamat amma wani guri Allah tabaraka wataala yayi bayyana cewar alqur'ani ayoyinsa gaba daya ba hukamat bane ai ba mutashabihat bane kamar yadda yace alif lam mim kitabun uhkimat ayatuhu yace thumma fussilat uhkimat ayatuhu ayoyin sun zanto mai hukamat ne gashi anan yace waɗansu ne hukamat amma a can sai ce hukimat ayat dukkanin ayoyin sun zanto wato muhakamat ne sun mafusilan sa'annan an fayyace su a fili a bayyana malamai suke cewa ya wato abinda ake nufi a can shine ya sanya ayoyin ƙur'ani ɗin mafi yawanci kamar yadda yake a wannan aya shi ana nufin mafi yawanci ne kamar yadda ya ce Allahu الله نزل أحسن الحديث كتابه متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم a wancan ayar sai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya Qur'ani ya zamto mutashabihan amma a wannan ayar sai ya ce waɗansu ayoyi ne mutashabih kace diddai abin da ake nufi ko da a can din ana nufin waɗansu daga ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'amma lalazina fi qulubihim zaygun waɗansu malamai sun tafi akan cewar mutashabil qur'an sune waɗanda aka goge muhkamat kuma waɗanda suke nan suke aikin su a goge su fa'amma lalazina fi qulubihim zaygun waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata daga barin gaskiya fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bibitar abin da yake mutashabi din cikin qur'an ba abin da yake muhkam din ba sai ai da an saukar da kaza ba qur'ani bane sai qur'ani an saukar da kaza ba wani maganar an shafe sai ce wannan su za su kafa hujja da shi koda kuma yanzu ba shi bane abin da yake wato a daidai din ba mana ba shine abin da yake muhkam din ba an riga mai an shafe wannan sai wannan za su iftiga alfitna saboda neman fitina haka wasu kace amma dai wasu malamai sun ce iftiga alfitna ana nufin saboda neman shirka da Allah tabaraka wa ta'ala saboda ƙoƙarin yin shirka da Allah kamar suddi aka yi fassara ibtiga'il fitna wato saboda neman su yi shirka da Allah wannan kuma ya dace da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ku yaƙi ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah ku yaƙe su har ya zamto babu wata shirka da ake yakan ƙasa gabaki ɗaya kaga a can fitna din dukkanin malaman tafsiri sun tafi akan cewa lalle fitna din can wancan ayoyi na suratul anfal ne daga suratul baqara duka suna magana ne akan wato shirka to saboda anan ma shi yasa suddi yace ibtiga alfitnati saboda suna neman su shirka da Allah wa ibtiga atawili kuma saboda neman wato suna kokarin neman tawili su tawili akai na mata gani saboda ko suna yin tawili saboda neman su yi shirka sanadiyar tawilin nema sai su fada cikin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wasu na tawilin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ke cewa gashi Allah ya ce wa fiikum rasuluhu yaya za a ce ku kafirce wa Allah alhali ana karanta muku ayoyin Allah kuma a cikin ku ga manzo sai su tawili sai ai Allah ta yi fiikum a cikin ku ku mutane yanzu da kuke sauraron alkur'ani a cikin kun akwai manzo saboda kai idan wani ya zo ce shi manzo ne ko ne zo ce an masa wahayin kaza bayan manzon Allah sai su ce a sun yadda tun daga shi ma Allah ta'ala ya faɗa wa fikum rasuluhu alhali a cikin ku akwai manzo kaga wannan menene tawili ne kokarin bibitar kuma mutashabi dan wasu ce mutashabi din shine wanda yake ma'anonin kamar wato suna kamancece ne amma kuma a guri kaza haka ake nufi a guri kaza ba haka ake nufi Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din mukhlisina lahu ad-din mukhlisina lahu ad-din ana nufin din nan ana nufin ainihin me addini ainihin tauhidi ikhlas amma an guri sai ya ce maliki yawmiddin Allah tabaraka wata'ala shine mamallaki yawmiddin me yake nufi da addini a nan ranar alkiyama da ya ce ina iddatu shuhuri inda Allah isna ashara shafin fi kitabillah karshe sai ya ce zalika dinul qayyim yana nufin lissafi din din a gurin yana nufin lissafi a wani gurin yana nufin addini din a wani gurin yana nufin ranar alkiyama to kaga mutum ba zai zo ya dauke su duka ya ce dukan su ma'ana su tsaye bane to su wanda suke neman wato karkacewa Allah tabaraka wata'ala sai su hada duka abubuwan su ce dukan su ma'ana su daya Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin waɗannan ayoyi me suke nufi hakikanin sani sai dai Allah warasikuna fil ilm nan gurin malamai sun yi sabani cewa da Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilm wa wadannan aqab ne wasu ce aqab Ma'ana idan muka ɗauka a ɗafi ne wa ma ya alamu ta'awilahu illallah ba wanda ya san fassarar waɗannan ayoyi sai Allah warra su kone fil ilm hakanan wanda suke masu bincike matabbata cikin ilimi su ma ne sun san ma'anar mutashabi wa ma ya alamu ta'awilahu illallah warra su kone fil ilm ya alamun kenan Allah ne kawai ya san fassarar mutashabi sai kuma masu matabbata masu bincike cikin ilimi su ma sun san fasara haka suka ce abinda ake nufi wa rasikun fil ilm wasu suka ce a wawul na istinafiya ce ma'anar zancen kuma shine wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin waɗannan bangare na ainihin mutashabi sai Allah warasik an gama zancen daga nan warasikuna fil ilm su kuwa matabbata cikin ilimi yaquluna amanna bihi suna cewa mun yi imani da shi haka suka ce ba ana nufin warasu na fil ilim su ma masu ilimi sun san ma'anar mutashabi ba suka ce daga nan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah daga nan magana ta tsaya iya nan sabuwar magana ce aka tashi warasu na fil ilimi yaquluna amanna bi wanda suke matabbata cikin ilimi suna cewa mun yi imani da shi gaba daya na mutan gani Allah tabaraka wa ta'ala yace kullum min inda rabbina suna cewa dukkanin Qur'ani da gurin ubangiji da muhkam da mutashabih duka shi mun imani da wannan wama yadhakkaru ba kowa ke wa'azatuwa da alqur'ani ba fa illa ulul albab sai dai ma'abuta hankula albab jam'i ne na kalmar lub lub yana nufin hankali ma'abuta hankula ne kawai suke wa'azantuwa amma marasa hankula duk inda za ka karanta musu qur'ani ba za su dauka ba dama manya-manyan wa'azuka guda nawa ne guda biyu alƙur'ani da kuma mutuwa to idan ka ga mutum duka guda biyu ba sa masa wa'azi ya ga an mutu an mutu an mutu amma bai gyara wannan bai da hankali an karanta ƙur'ani an karanta an fassara bai gyara ba bai bai dauko ba dauki wato wa'azi ba to wannan alama ce ta mai rashin hankali ba wanda bai san wani wanda ya mutu ba wataƙila babanka ya mutu wataƙila mahaifiyarka ta mutu wataƙila abokinka ya mutu wataƙila makwabcinka ya mutu wataƙila ɗanka wataƙila ƙaninka to amma duk da wannan bai sa ka ɗauki wa'azi ba an karanta ƙur'ani tun kana ƙarami kake sauraron karatun ƙur'ani fassararsa amma har yanzu baka gyara ba hasali ma waɗansu idan ana karanta alƙur'ani ko inda ake wa'azi ɗin ma guduwar wato guduwa suke domin za ka samu wani shi ba inda yake jin wa'azi ko a kafafen yada bayanai ko a waya ko a rediyo ko a talabijin babu kuma babu inda yake zuwa ji wa'azi kaga in kana neman cikakken mara hankali ai wannan shi ne tunda duk hankalinka in kai kana ganin kai mai hankali ne duk nutsuwarka in kana ganin kai mai nutsuwa ne duk zurfin tunaninka in kana ganin kai mai zurfin tunani ne to baka isa ka hau kan daidai ba in dai baka saurari maganar wanda halice ka ba kai sama ko kai waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abdullah dan masauri yace ka karanta mu alqur'ani ya karanta masa alqur'ani har yake mamaki ya rasulullah kai da aka maka wahayin sa gaba ɗaya kuma ni zan karanta maka yace ka karanta mu to to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato zai nemi cewa a karanta masa Qur'ani dan a tunasar da shi ya ji alqur'ani ya tunasar da kansa waɗansu al'amura to waye kuma bayya bukatar yi wa'azi babu shi amma dai abin da ke faruwa shine waɗansu mutane duk yadda za a sai sun shiga gidan wuta Allah ka kare isa duk abin da za a faɗa na gaba su gyara wa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba kowa ba suke wa'azantuwa ba sai dai masu hankula amma masu hankula ba su ɗaukar wa'azi Allah ka sa mu cikin masu hankula din amin
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد طيب الله تبارك وتعالى yace su waɗannan arrasikuna fil ilm din daga cikin addu'arsu suna cewa rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zakatanmu ba'da idha hadaytana bayan ka shirye da mu wa hab lana min ladunka rahma ya Allah ka ba mu rahama daga gare ka innaka antal wahhab ya Allah kai ne al wahhab wanda yake kyauta da ta falala ga aidashin bayinsa rabbana ya ubangijin mu innaka jami'un nasi ya ubangiji kai ne mai tattara mutane gaba daya li yawmin wato a wani yini la raiba fihi wanda babu shakka a ciki babu kwakwantan zai zo inna allaha la yukhlifu al mi'ad lalle allah tabaaraka wa ta'ala bayya saba alqawli Allah tabaraka wa ta'ala ce rabbana la tuzigh qulubana su waɗannan arrasikuna fil ilm suna cewa ya ubangiji kada ka karkatar da zakatan mu ma'ana alama ce ta mutum ya fahimci addini ya da ilimin addini kullun ya rika addu'ar mai kar Allah ya zama da shi kar Allah ya karkatar da zuciyarsa ba wai idan kana ganin kana kan daidai kana ganin wannan dabarar ka bace wannan kokarin ka bane ko ka riga ka tsira ba ba za ka rika roƙon Allah tabbatuwa akan daidai ba to rashin roƙon Allah wannan ɗin kuma shine ne wato ɓata ɗin mutanen ƙwarai suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ya uje kada ka karkatar da zakatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik manzala yana yau nana ta wannan ya ubangiji wanda ke juye zakata ka tabbatar da zakatanmu akan addininka amin ya rabu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana bayan da ka shirye da mu babu fitina da ta wuce kana da imaninka ka fahimci menene gaskiya wata fitina ta zo ta rusa ma shi sa ake kafa kafa da sababbin fitintunan suke zuwa nan mugayen aƙidu saboda kada kana da kyakkyawar aƙidarka wani abu ya zo ɗauke ka ya rikitar da kai ya zo ya karkatar da zuciyarka ko kuma ya zo ya karkatar da wani naka shi sa ake bukatar mummune yau nana ta irin wannan a'a annabi sallallahu alaihi wasallam nana ta addu'ar cewar ya Allah kada karkatar da zakatanmu ka ba mu wato rahama yana kuma cewa ya Allah muna roƙonka shiriya ne asalukal huda huda wattuqa wal afafa wal gina ya Allah ina roƙonka shiriya kaga shiriya shine akasin karkata kullun kada mutun ya gaba haka waɗannan fitintun da suke faruwa mugan aqidu da suke zuwa kana zaune da imaninka kawai zo share shi sa shi imani yana karuwa kuma yana raguwa shi sa ake bukatar mutun yayi wa imaninsa wasu wato turaku da za su rike shi kamar abu ne ka ajiye shi babu abin da ya supportin ɗinsa iska ta zo ake tafiya da shi sau da bai da ƙwari sosai lokacin da imani yake da ƙarfi kuma mai shi ɗin yana ta addu'a sai ka ga duk iskar da za ta zo wacce take tafiyar da imani ta bar wannan saboda ya kafa ga abubuwan da suke faruwa yanzu sai a ce ai ya ce kowa ma Allah ne in ka ce ba ka ce to ake ɗin ma Allah ne kawai dai saboda kai baka da ilimin da zaka fahimci haka ne saboda kai munkari ne shi yasa ba zaka gane ba amma kai ɗin ma Allah ne shi ba da kace masa magana Allah ne sai ka ji duk abin da za a yi ba za ka yi fahimtar wannan ba to in aka zaunar da mutum wanda yake wato batacce sai kuma ce shi ya fahimci abin yanzu shi ya samu ilimin shi ya gane to kaga irin waɗannan abubuwa ne suka faru daga baya baya wanda ba a ma san su ba da mu dai anan kaza ce wani yana cewa ko Allah ne ko ya rika cewa shi ba sai ya azumi ba saboda ya kai wani mataki haka duka da ba san waɗannan abubuwa a fili to amma yanzu gashi sun zo ba ka tana ta wuce wannan sau da ka rabbana la tuzigh qulubana yana da cikin addu'i ne kamata mutum ya rika yawan rana ta ya ubangi kada ka karka da zakata ba'da idza hadaytana bayan ka shirye da wani lokaci jaraba tana iya zuwa misali haka kamar wani abin faru na ban mamaki a nan garin an taɓa samun don wasu shekaru ba cin da daɗewa sosai ba aka yi wani ruwan sama mai yawa a wata unguwa a nan garin aka yi ruwan sama tsakiyar watannin da ake ruwan sama sai zama akwai wata makarantar allo wacce take an yi wato an hura toka an yi shekaru ba a ɗaiɗe toka tunda daɗin itikadin mutane shine tokar makaranta ba ta taki da ita gani ke amma duk mutane sun zama ba haka ba kuma aka tara ba har fara ake yin shafin ga imani a kan gefe amma da abin da aka ɗauka duk makarantar da aka duk wani da aka yi mata wannan cokar mutuwa za ta so da sai ka samu inda ake haɗa ake kwami su ake gwalin wuta sosai sai ka samu gargari tsohon gargari wuta a mana doka ta tare sosai sai dai in aka yawan yayi yawa sai a ɗaya da a ɗaya gefe daga an yi kamar wani tudun kasa guda biyu a gefe ko guda ɗaya a gefe amma ne ba wanda yake gonar su zaka kai ka ga gargarin a ƙasa tsakiya ɗin haka wanda ba za ka yi gona ba amma da mutane sun fara waya kawai tana taruwa sai wanda zai je bakin a wani gida wani ke ci ake gona sai fashi da sau daga aka yi ruwa lokacin ruwan sama sosai sai ya zama irin ruwa ya yi yawa sosai yau ruwa gobe ruwa sai zama ta ƙarƙashin gefen wannan wato tokar sai ruwa ke bulbulwa kamar irin wasu wurin za ka ga idan aka yi ruwa sosai take damuna za ka ruwa na kan bulbulwa to wannan bulbulwa da yake dama wurin toka ce sai zama ruwa da fitowa baki da ke shi ai tawada ce daga ƙasa saboda kai duk abin da ka rubuta sai ya yi duk abin da ka rubuta duk wata bara da kake da ita ka zo ka rubuta da wannan wannan to sai abin nan ya ci sai ya yi aka rinka wawa ɗiba wannan abin nan duka la'alla wasu sun sani ɗangarin aka yi ba kuma wai can nesa wannan aka rinka zuwa ana ɗiba yana ta ɗiba mutane ana ta rubutu waɗansu ma zuwa suke a ko su kara maza da mata mutum sai ɗebo ruwa sai ɗan ɗebo wannan ɗan kula a ɗiga ɗiga ɗiga sai a sha ana jin yanzu waɗansu suna sha saboda za su samu lafiya da sun sha wannan waɗansu wacce ta bata taɓa haihuwa ba ta ce in ta sha wannan za ta haihu wasu kuma suka rinka cuwa-cuwa da wannan suka rinka neman kuɗi zai zo zuba a kurtinsa ko ce ya gauraya da waccar ta wadda ta dafin Allah ta Allah ne dafa ta ba magana ya kane mun kawo sai kane wannan wani dafin Allah shi saboda haka irin waɗannan guguwa da suka zo lokacin sa take kuma ce ga bishiya ta faɗi kuma an ta tashi ya zata sasa kata ce ai shi kenan wannan bishiyar tun da ta tashi ba wata yar baiwa ce komai zai biya haka duka wadanda suna cikin guguwoyi da su zuwa suke da ke ba da bisa kullum mun ya ake bukata yin wannan wannan addu'a rabbana la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zakatan mu bayan da ka shirye da mu ka samu mutum yana kan imanin sa kuma yana mutum da fit da ibadu an samu wata kamar shekara biyu ko uku shi ba da yawa makwaciyar mace ta zo ta ce ta ga in ya sa ɗakin ta ka ga nesa da ake zuwa Allah ga gidan mu ga gidan zuwan da ake yi a cewa daga nesa mota mota mata ana zuwa
shi ke aka canza mata sunanta zama sunanta ma sai da mu mun san ga sunanta tunda kamar ma gida ɗaya ne ko da su saboda irin da ake da irin a yi cika ɗin nan kuma komai a kawai sai zama yanzu kawai sunanta sai da kullum da tarbiyya nan ta bata mutane magana sosai ko da yanzu da bata na da kuma san ba haka take kuma da ba fa da ta dadewa ba wata uku biyu suka wuce ba haka take ba amma kawai yanzu tunda ta an ga in ya sada ki ko shi ke mutum ta koyi shi bai da wannan abu aka ci rigima fa shi yana zama kuma ya zama yana korewa mutane kuma suna shiga tunda su da mai wannan abin da suke cewa shine duk wannan abin ya shafe shi to su suna da tawabu ba sa su masu bayyana saboda su mutanen gwarai ne to duk wani abin da mutum yake faɗa a matsayin yana koyewa wadda ta fitina ba har ku shiga gida kaza kaza kaza amma su suna ganin aka zo a daidai tabarruki a yi roƙo mai neman lafiya mai neman haihuwa mai neman kaza a yi a ɗan ajiye abin sadaka a gabata haka ita ma kan jijiya mai rage so da haka irin waɗannan abubuwa sukan zo su tafi da imani wala irin wannan abin shaidan ne yake abin shaidan ne kawai yake Allah tabaraka wa ta'ala inna ma zalikum shaitan yukhawwifu awliya shaitan ne yake tsoratar da yana yana in nuna kaza din nan ba in ba kuma amfana da zai zai wuce na kaza ta hawo kariya ne ya taba faruwa la lokacin ina muna NCE wani abu ya faru a kan gwada karara da bayan sallar asar gidajen rediyo aka bar su freedom sun ne su wai wata mata ita ma ta karin yas ga shi nan a fili a gidan ni na dawa ga aka ci kowa na da shagon wani malam mubarak muna tafi da shi wani abokin sai muka aka shiga a guje me ya faru aka ce ai sai ibrahim ne a gidan ajiya sai ibrahim ko shi ba sai aka ai wannan ya kamata mu je ne mu tabbatar tun da gashi ba mun ji labari ga yan jaridu aka shiga a guje ya kamata mu je ai muka ba a fili don da daga muka ce wallahi gidan da ka sani a harami ana lawafi cikuwa da sani kawai kowa kuma shi kawai abu ne maza da mata sai ka ya ce ina ne ya ce ne ce gashi nan gashi nan kana gan ka ji mutum ya ce wallahi ban gan shi wallahi ma ban gan shi ba kwanda nan iya duba ce gashi nan wani ce kai ni ban ga komai ba a nan gudu wani ya ce masa zo ka ga ga shayi nan ga wata mata nan kanta ba kwali ga wani jaki a gefe ga shayi nan layi muna tsaye wani daga na sai shayi kasuwa ta shayi a buɗa mun kasuwar na shayi haka shirka kenan babba idan har ka roƙi wani allah to ka shirka babba wannan ba wai labari bane ni na je allah ya sani na ji na ji na ji na je na ga abin da ya faru amma ban ga ibrahim ya sani amma dai tabbas na je gidan saboda kayan daga cikin addu'o'i masu fa'ida da ya kamata shine kullum ya ce daga roƙon Allah kar Allah ka karkatar da zuciyata kar ka bata Allah kar ka kawo wani sanadiyya da imani na zai baci rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji kada karkatar da zakatan mu ba'da idh hadaytana bayan ka shirye da mu wa hab lana min ladunka rahma ya ubangiji ka ba mu rahma daga gare ka innaka antal wahhab ya ubangiji kai ne al wahhab al wahhab wanda yake bayarwa ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wato zuciyar mutane tana cikin tana kankanin yadon ubangiji ne Allah yana juya zakatan yanda yaso saboda mutum ya rika addu'a kada Allah ya kawo wata musibar da zuciyarsa za ta karkace daga barin gaskiya anan za mu takaita na roƙon Allah tabaraka wata'ala abinda muka karanta daidai muka fassara daidai Allah sami tarayya a cikin ladan wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wata'ala ka gafarta mu